أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna lahadi muna ashirin mun shigo cikin ashirin wato daren ashirin da ɗaya na wata na biyu a cikin jerin watannin shekarar musulunci hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida to kamar yadda muka fara cikin izinin Allah da yarda Allah muna gabatar da karatu a wannan lokaci don haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin dukkan ayyukanmu gaba ɗaya kuma da wannan karatu da za mu gabatar a wancan sati mun karanta aya ta 188 da 189 a cikin suratu Ali Imran a yau insha Allah ta'ala za mu maimaita karatunsu tare da bayanai sai mu tsora akan inda muka dasa Allah subhanahu wa ta'ala ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كذا كسات أماني waɗanda suke alfahari da abin da aka ba su ko da abin da suka zo da shi na aiki domin ata bil amali ya zo da aiki wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so suna guri suna tsamma'a a gode musu akan abin da busu aikata ba fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada ka sa tsammani suna iya tsere ma azaba sun kai tudun na tsira walahum azabun alim suna da azaba mai radadi yana da kyau ga mutumin da yake tafsirin alqur'ani ya san qira'o'in da alqur'ani yake tattare da su domin yana yiwuwa a karanta da wata qira'a baka sani ba ka ce wannan malamin yayi kuskure alhali mai gyaran shine yayi kuskure idan muka dubi qira'a ta ibnu kathir rahimahullahu ta'ala da abu amr ibnu al-ala sun karanta لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب kaga sun karanta da la yahsabanna da ya'un kai kuma abin da ka sani la tahsabanna to sannan kuma fala tahsabunnahum sun karanta wato da ba'un sun yi mata dhamma nan ko fala tahsabannahum kaga yana da kyau mutum ya san wannan idan muka duba a ƙira'a ta hamza da ƙira'a ta nafi da ƙira'a ta ibnu amir da abu ja'far su ko sun karanta la yahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw da ya'un wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab nabiyu sai sun karanta shi da ta'un baqiyatul qurra kamar su hamza imamul kisa'i su ko sun karanta da Imam Asim la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم كما يدعيك ربوتي أنا to kaga ƙira'o'in sun bambanta ma'anonin kuma suna iya su bambanta domin ana iya samun canji wani lokaci na ma'ana wani lokaci ba za a samun canji na ma'ana ba to mu ɗauki ƙira'a la la yahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw shi fi'ili na hasaba a cikin larabci yana ɗaukan ma'anoni guda uku ana cewa hasaba yahsabu ana cewa hasiba yahsabu yana sawa tsammani ko kuma yana lissafi to in tsammani ne yana buƙatar maf'uli guda biyu idan kuma ba tsammani bane yana buƙatar maf'uli guda to don haka yahsubul mal yana lissafa dukiya ta yi amma nan da anka ce tahsaba zato maf'uli guda biyu yake buƙata to in yana buƙatar maf'uli guda biyu kuma akwai fa'idi domin sai an samu wanda ya aiki sannan akai zuwa ga maf'uli to in an ka ce la tahsabanna fa'ilin yana cikin fi'ilin kai annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka sa tsammani ko ko kai wanda alqur'ani wato magana alqur'ani ta kai gare shi kada ka sa tsammani kaga nan mun samu fa'ili shi nan cikin fi'ili sai mu je neman maf'ulun bihi guda biyu allazina kenan kakka sa tsammanin waɗanda shine maf'ulun bihi al-awwal yafrahuna bima atau ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا sai a ce bi mafazatin min al'azab domin sai ya samu guda biyu amma sai Allah bai kawo shi ba sai ya bar shi sai na biyu saboda da mafazatin bi mafazatin shine maf'ulun bihi na hasuba na farko kuma shine maf'ulun bihi na biyu ba a son a kawo kalimomin da dama an fi son wanda in kalima guda za ta fassara su ba a bukatar sai an yawan maimaitawa to amma inda matsala take anan in muka karanta la yahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw to sunan su ne suka yi zato domin in an ce su ne suka yi zato kenan su ne fa'ili to ina maf'ulun bihi sai a ce la yahsabanna alladhina kada waɗanda suke suka ai suke alfahari kaga su ne nan su ne fa'ili yafrahuna bima ataw suke alfahari da abin da suka zo da shi na aiki wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suke son a gode musu da abin da su aikata ba to ina maf'ulun bihi al-awwal maf'ulun bihi na farko anfusahum kasu sa tsammanin kawunan su bi mafazatin min al'azab za ta tsere ma azaba to amma in muka dauki qira'at waɗanda sun ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab eh an ce fala tahsabannahum kada kai zaton su to shikenan magana ta kare mun samu fa'ili mun samu hum shine wato maf'ulun bihi al-awwal bi mafazatin shine maf'ulun bihi sani to amma an ce fala tahsabunnahum menene ma'anar shi kaga ya tashi daga mutum ɗai ya koma zuwa ga jama'a gaba ɗaya fala tahsabunnahum aslin shi fala tahsabunannahum bi mafazatin min al'azab to da an ka ce fala tahsabunannahum larabci yare ne wanda ke ana son a saukaka akwai laushi akwai tabshi sai an ka shahe nunun ta farko an ka ce fala tahsabunnahum to kuma wawun bunnahum da sakinai ni da wawun mai sukuni da nunun mai sukuni sun haɗu sai aka shafe ta farko sai aka shafe su sai aka ce fala tahsabunnahum bi mafazatin min al'azab ku musulmi kada ku sa tsammanin za su cere ma azaba da yawan mutane me yasa Allah yake bayani kan wannan saboda da yawan mutane suna ganin azzalumai suna yin abin da suka ga dama duniya babu abin da aka yi da su sai Allah subhanahu wataala ce walahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi irin waɗannan ayoyin idan muna karanta su cikin alkur'ani wani lokaci zaka iske malamai sun kawo asbabun nuzul abinda ake cewa asbabun nuzul shine dalilin da yasa aya ta sauka to yanzu in aka kawo sababun nuzul daya aka kawo biyu aka kawo uku sai wani sai wani dan qur'ani yun wanda bai yarda hadisi bai ce to kajiya kuma wasu malamai sun ce ai wane ya ce sababin nuzul kinta kaza ne wani ya ce sababin nuzulkin ta kaza ne to suna zuwa malamban nan suna rikitar da mutane ba haka nan bane wani lokaci bari mu karanta aya guda wani lokaci tana da sababi guda alqur'ani asalin sabkatai wasu ayoyi sun sabka saboda wani abu ya faru an gane ni wasu ayoyi kuma sun sabka Allah yana son yayi bayanin hukunci ba tare da wani abu ya faru ba misali wata mata ta zo tana jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce qad sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير كاغا دليل da yasa waɗannan ayoyin suka sabka saboda su yi bayanin zihari matsala ce ta samu tsakanin mata da miji amma wata aya sai ta zo ta sabka ba tare da wani abu ya faru ba haka Allah ya so to amma kuma akwai lokacin da matsaloli za su faru ɗaya biyu uku to sai Allah ya sabkar da aya waɗansu kuma ayoyin malamai suna kawo wa bayanin ne aya ta yi daidai da abin da sun ka faɗa ba shine dalilin da yasa ta sauka ba to shi yasa wani wanda bai gane ba an kawo aya saboda tana da alaka kamar yanzu mun karanta aya wani abu ya faru a wannan zamani ta dace da shi sai mu kawo wannan misalin ba don saboda aya ta sabka kan wannan mas'ala ba to da wannan ne suke suka cikin alqur'ani suke suka cikin hadisai da kuma asbabun nuzul idan muka duba mun karanta wata aya لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا to menene asbabun nuzul kinta waɗansu malamai su suka kawo wani sababun nuzul suke cewa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik ɗaya ne daga cikin sahabbai an abihi shi Ka'ab bin Malik sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana min ahadis thalatha alladhina tiba alaihim yana daga cikin mutum guda uku waɗanda Allah karɓi tubansu waɗanda ba su je yakin tabuka ba wanda Allah faɗe su wa ala salafati alladhina khulifu yake cewa anna ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi akwai wani wato ba yahudi ana kira ne ka'ab ibn al-ashraf ba yahudi ne kana sha'iran ya kasance mawaki mai waƙe to wa kana yahju nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mai yahudi ya kasance yana yin zambo shine yahju yana yin zambo shine mutun ya ambace ka da wata mummunar sifa wadda bata kasance cikin ka ba ko wannan zamani za ku ga yanzu misali mawaka in suna da alaka da wani mai kuɗi ko da wani farti suna iya su yi kokari su yi suka zuwa ga wancan fartikin to shi ko tsakanin shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuharridu alaihi kuffara quraish kuma yana kokarin kwadaitar da Qurayshawa da su zo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi shi'rihi a cikin waken shi kaga ashe yana amfani da shi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-madina wa ahliha akhlaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya iski mutane daban-daban a cikin Madina minhum al-muslimun daga cikin Madina akwai mutane da suka musulmai wa minhum al-mushrikun akwai mushrikai wa minhum al-yahud akwai yahudawa فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستص... أن يستصلحهم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a kulle sulhu a yi zama da su kulluhum gaba daya kaga ashe akwai lokacin da ake yin sulhu a zamna da mutane da mushrikai da kafirai a cikin gari guda ba dole bane ka ce a kai ka sai ka tashi dukkan kashe kahirin da a cikin Niger ina kai kashe kahirin da a cikin Niger ina fata kun fahimce ni fa kana al mushrikuna wal yahud yu'dhunahum wato mushrikai da yahudawa suna cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'dhuna ashabahu suna cutar da sahabban shi ashaddal adha mafi tsananin cutarwa fa amara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis sabr sai Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hankuri ala zalika akan wannan wa fihim anzala to saboda su ko cikin su ne ko akan su ne wannan aya ta sabka ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا kaga ashe wato su yahuda da mushrikai su ne wannan aya ta sauka to nan kaga wannan aya tana bayani ne kan abin da shi ka'ab ibn al-ashraf yake yi yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai zambo yana suka cikin addini yana ce quraishawa ku zo ku kashe shi muna da labarin bai da karfi bai da magoya baya sannan kuma yana ɗaukar sifofin mata na musulmi yana cewa wance tana da sifa kaza wance tana da sifa kaza karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kashe shi to kaga nan an yi magana ahlul kitab abu na biyu kuma an yi ruwaya daga, daga, daga Usama ibn Zaid an gane ni Isa, Usama ibn Zaid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rakiba ala himarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau akan jaki kaga ashe ya halatta a hau jaki sannan kuma annabawa wato lokacin da suka rayu babu na'urorin zamani don ba dole bane sai mutum ya hau babban mota sannan yake samun daraja mu yanzu a kasashen mu malamin da yake hawa Vewit to da malamin da yake hawa wato motar da bata kai zai ba sai a ce to wancan shine babban malami saboda su mota ce take bambanta malami tsakanin malami da malami to annabawa gaba ɗaya cikin su abin da ya hau mota wannan shike nuna waɗanda suka hau mota sun fi su daraja ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki wato ala qatifatin fadkiya qatifa ita ce mutane mutane Hausa sun ce ma katifa akan wato wata katifa ko mantala fadkiyatin wanda aka kawo ta daga ƙasar Fadak wa ardafa Usama ibn Zaid sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azam Usama dan Zaid wara'ahu bayan shi wa sara manzo Allah yayi tafiya ya'udu Sa'ad bin Ubada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya ziyarci Sa'ad bin Ubada fi Bani al-Haris ibn al-Khazraj cikin Bani Haris na Bani Khazraj qabla waqa'ati Badr kafin ayyakin Badar hatta marra bi majlisin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga wata jama'a fihi Abdullahi ibn Ubay akwai Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai wa dhalika qabla an yaslama Abdullahi ibn Ubay kafin Abdullahi ibn Ubay an yaslama ma'ana ya musulunta ko kafin ya miƙa wuya ya san musulunci ya fi shi ko ko kafin ya fito a zahiri tunda ba mumini bane ina fatan kun fahimce ni kenan Abdul wa qabla an yaslama Abdullahi ibn Ubay فإذا بالمجلس أخلاط من المسلم من المسلمين والمشركين أكوي جماعة أخلاط cuɗanya kenan jama'a ta musulmi da mushrikai abadatul awsan masu bauta ma gumaka wal yahudu da yahudawa wa fil majlisi abdullahi ibn rawaha kuma akwai abdullahi ibn rawaha ɗaya daga cikin sahabbai falamma ghashitul ghashiyatul majlis ajajatul dabbati lokacin da wato kukan dabba kenan shi jakin ya rufo ma al'umma khamira abdullahi ibn ubayy anfahu bi rida'i sai abdullahi ibn ubayy sai dauko wato abin nan kamar wani mayafin shi ko wani ta riga ta sai kame baki wai yana liƙewa bai son ya ji warin dabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai son ya ji warin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alama ce ta reni ina fatan kun fahimce ni yace summa qala sai yace la taghbiru alaina kakkuta damu na kura jama'a lahiya wani mutum ya zo ta damu da kuda kaga shi magana ce ki la taghfiru daga al-ghubar fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama thumma waqafa sai ya tsayu fa nazala sai ya sabka wa da'ahum ila Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga Allah yayi musu wa'azi ya fadakar da su wa qara'a alaihim al-Qur'an ya karanta musu wasu ayoyi daga cikin ayoyin al-Qur'ani fa qala Abdullahi ibn Ubay sai Abdullahi ibn Ubay yace ayyuhal mar ya kai wannan mutum innahu la ahsana mimma taqul babu abin da yafi kyau da abin da kake faɗa in kana haqqan amma in ya kasance gaskiya ka ji wata magana fala tu'zina bihi don Allah ka cuta mun da magana ka fi majalisina kamar irin abin da yake faruwa yanzu da ka taso mu wuri kacewa aziza kai wani ya tashi ya sani inda yayi wani kuma ce kai da Allah ka bari in mutane sun zo masallaci kai musu wa'azi kana zuwa ka iske mutane suna harkokin su na arziki ana jin daɗi ana shakatawa ana hirar siyasa da hirar kaza da hirar kaza kawai ka zo ka bata mana majalisa da Allah ya gaba ina fata an fahimce ni kenan ba abubuwa bane waɗanda ba su faruwa kenan sai ya ce irji ila rahlik ka koma zuwa gidanka faman ja'aka wanda ya zo maka faksus alaihi sai kai mai bayani ka karanta mai فقال عبد الله بن رواحة سي عبد الله بن رواحة بلا يا رسول الله إيه يا منظر الله فاغشنا به كروفو منا دا wannan bayani naka fi majlisina a cikin gurin mu ka zo muna da shi fa inna nuhibbu zalika mu muna son wannan wastatabba almuslimuna walmushrikuna walyahud sai zage zage kaure tsakanin musulmi da mushrikai da yahudawa hatta kadu yatasawarun har an yi kusan abahamar ta iska falam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam yakhfiduhum hatta sakatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su hakuri yana ba su hakuri sai da suka yi shiru suka yi kawaici thumma rakiba annabi sallallahu alaihi wasallam dabbatahu manzo Allah ya hauta guwa tai ko dabba tai wa sara hatta dakhala ala sa'd ibn ubata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda sa'ad ibn ubada fa qala lahu yace ya sa'ad ya kai sa'ad alam tasma ma qala abu hubab baka ji abin da baban Hubaba yake cewa ba yuridu Abdullahi ibn Ubay yana nufin Abdullahi ibn Ubay qala kaza wa kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace yace kaza yace kaza fa qala Sa'ad ibn Ubada sai Sa'ad dan Ubada yace ya Rasulullah ufu anhu wasfah ka kauda kai ka kyale shi fa wallazi anzala alayka alkitab na rantse da wanda ya sabarkan maka da littafi laqad jaa Allahu bil haqqi alladhi nazala alayka Allah ya zo muna da gaskiya wanda ka zo da shi wanda ya sabkar maka وقد اصطلح أهل هذه البحيرة mutanen wannan gari ko wannan unguwa ko wannan kabila sun yarda sun yi game kai ala an yutawwijuhu su aza mai kan bihu sarauta wa yu'assibuhu bil asaba sannan su bashi waɗanda za su kewaye shi masu tsaro ne a bashi girma a bashi daraja falamma radda Allahu zalika bil haqqi alladhi a'taka lokacin da Allah ya mayar da wannan girman zuwa gare ka domin kai Allah aiko manzo sai aka fasa ba a aza shi ba shariqa bidhalika sai ya ji bakin cikin wannan shine shariqa kaka ce gabas ina fata an fince ni fadhalika fi'lu ma, ma, ma ra'aita kenan falidhalika dan wannan ne fa'ala bihi ma ra'aita yake aikata wannan fa'afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafi mishi fa anzalallahu wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira asbabun nuzul na imamu an-nasaburi anan zaka samu wannan bayani kaga anan ashe wasu abubuwa da suka faru to yanzu in kana sauraron waɗannan mutane da suke cewa hadisai ƙarya ne sai su ce a an ce wannan aya ta sabka akan Ka'ab ibn al-Ashraf ko ba haka ba kuma an zo an ce ta sabka akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kenan kaga maganar nan da ya kai su ma dai zance na suka kama haukaci a ba haka bane da an ka ce akwai amsa guda biyu anan ta farko shine da an ka ce utul kitaba Ka'ab ibn al-Ashraf ba Yahudi ne kaga aya tana magana akan ahlul kitabi anan wa min alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba ba Yahude bane balarabe ne wanda yake na akan addinin gargajiyanci mushriki ne to shi yasa Allah kawo waɗannan guda biyu sai ka gane don ka a zo a yi wasa da hankalin ka ce maka an ce aya ta sauka kan wani an ce aya ta sauka kan wani yaya ne wannan abubuwan duka ƙarya ne ake yi ina fatan kuna fahimta ta to sannan nan abin da za mu fahimta da Allah ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitab za ku ji daga waɗanda aka saukar ma littafi sai mutane ce ah to su waye yahudawa ne ko nasaru kuma Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna to nan ba dukkan ahlul kitabi ake nufi ba waɗanda ba su yi imani ba domin cikin ahlul kitab akwai waɗanda suka yi imani ba da su Allah yake magana anan ba mun fahimci wannan to sai kuma aya ta biyu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mufazatin min al'azab malamai sun kawo sun yi bayanin asar guda hudu anan aka kawo waɗanda suke da alaka da wannan aya a waɗansu littattafai zaka iske sun sun yi hudu to amma mu karanta wasu daga cikin waɗanda da suka zo menene alaka su da wannan aya na farko ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mai Abu Sa'id al-Khudri an gane ni yake cewa annari wannan aya ta sabka ne akan munafikai anna rijalan minal munafiqin waɗansu mazaje daga cikin munafikai ala ahdi rasulillah zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takhallafu an idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen yaki sai su dawo ba za su tafiya ba ko ba karambani su yi kwancin su su kawo uzurra na ƙarya an gane wannan fa idza qadima idan manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo i'tazaru ilaihi sai su dawo su kawo uzuri wa halafu su ta rantsuwa ta ƙarya ka san shi munafiki bai jin tsoron yin rantsuwa mutum ne ya so sharri ya same ka bai same ka ba sai da wuce wallahi kaza kaza kaza kaza in za a wajen aiki sai su koye in za a wajen yaki sai su koye in ga matsala sai su bace to haka dai Allah yake jarraba bayi kana nan kana kallon kwal baka da diplom baka da komai kowa zagin kai ke cikin family an rena ka baka da mutunci baka da daraja amma da an ce ka zan babban ma'aikaci shikenan kowa sai ayo ru wanda ma sai kaga mutum yana kawo uzurra na ƙarya wallahi abin da yasa kaga lokacin nan bani kiran ka ai dan saboda ni na sai ƙasa ina etranje na ban da ni biron ka shi yasa abba ni kiran ka ka ji wata ƙaryar banza da to haka suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a gode musu da abin da su aikata ba a ce wane da bai tafi ba uzuri ne ya hada shi ya hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su fa nazalat la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhbanu bima lam yaf'alu kaga wannan riwaya Imam Muslim ya ruwaito ta to kuma bayan haka akwai wata riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri ina fata an fahimce ni anna Marwan ibn al-Hakam ɗaya ne daga cikin shugabannin ne na Madina kamar a ce prefect ko su prefect kana yawman wa huwa amirun alal madina shine shugaban madina inda hu abu sa'id al-khudri shi wannan marwan abu sa'id al-khudri yana yana wurin shi zaid bin sabit da zaid bin sabit shi ma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa rafi' bin khudaysh da rafi' dan khudaysh fa qala marwan sai marwan yace ya aba sa'id ya kai aba sa'id ara'aita qawluhu ta'ala shin kaga fadar Allah subhanahu wa ta'ala لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وانا آير والله إنا لنفرح بما أتينا موكا منا فرن تكي دا أبن منك أيكتا آية تباش مماكي أنت دم تمن دي يكي فرن تكي دا أبن دي أيكتا yake farin ciki da abin da bai aikata ba na alkhairi ko na alkhairi zai shiga wutar jahannama fala tahsabannahum fala tahsabannahum بمفازة من العذاب أبي ينبار قورو موكو منا ونن ونحن ونحب أن نحمد بما لم نفعل متنا قولي بأيكة أبو أما ينا burin a ce an yabe shi da wannan wannan abin yana zo mana cikin zuciya ba mu iya hana mu kenan duk wutar jahannama mun kai fa qala abu sa'id sai abu sa'id ya ce laisa hadha fi hadha aya ba tana magana ne bane kan abin da kake zato kaga ashe in baka san asbabun nuzul ba yanzu na ka abka mabanna menene aya take magana waɗanda alqur'anin ya sabka lokacin da suke raye su ne suka san ko menene yace inna ma kana rijalun fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta sabka a cikin waɗansu mazaje ne ko akan waɗansu mazaje waɗanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafuna anhu wa an ashabihi fil maghazi suna kin fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a wajen yaki fa idza kanat fihim nakba idan musiba ta sabko wa ma yakrahuna da kuma abinda wato suke kyama su sahabbai farihu bi takhallufihim sai su ji da'i musu tahiba Allah ce wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida ko ba haka ba to idan musiba ta sabko fa idza kana fihim ma yuhibbuna idan kuma abinda su sahabbai suke so shi ya samu kenan an ci nasara an ci ganima halifu lahu lahum sai su rance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode musu da abinda ba su aikata ba kenan ma'ana ya yarda da imanin su cewa uzuri da ya hana su fita ya ce a waɗannan mutanen kirki ne sahabban mu ne kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fala tahtabannahum bi falsin min al-azab to kaga wannan aya ana zancen ahlul kitabi kuma nan an kawo su kan zancen munafikai kaga akwai matsala wani ba zai gane ba to kuma akwai wata riwaya bayan wannan wannan riwaya ita ma wato ta marwani ce wato qala li rafi li rafi bawabahu shi marwan an ruwaito ya ce ɗaya daga cikin mutanen shi wanda yake tsaro bawa wanda ke tsaya bakin kofa ya tsare shugaba tun da kun san in zaka zuwa gidan mai gida ko mai kuɗi ko babban malami in ya kasaita zaka iska akwai masu tsaro to shine ake cewa bawa yaron kofa gidan shi izhab ila ibn abbas ka tahi zuwa ga ɗan Abbas, kun gani, wa ƙullahu ka ce da shi, la in kana kullum ri'in min na fari habi ma ata, in dai kowane zai farin ciki da abin da ya aikata na alkhairi, wa a habba an yuhmad bi lam yaf'al kuma yana guri yana farin ciki yana go, yana son a gode mishi da abin da bai aikata ba na alkhairi, uzziba za a yi mai azaba, lanu azzabanna ajma'in to tabbat babu mutumin da zai saura face sai Allah ya mai azaba don kowa na son irin wannan. sai faƙala ibn Abbas sai dan Abbas ya ce malakum wali hada miye alaƙa wannan da wannan wanga magana da kake yi daban inda aya ta sama gaba daban inna ma da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kira yahud yahudawa fasalahum an shay'in kaseer ya tambaye su abubuwa da dama tunda ahlul kitabi ne ko ba haka nan bane fakata mu sai suka boye fakata muhu iyahu sai suka boye mai gaskiya wa akhbaruhu بغيره suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda ba shi bane fa arauhu an qad istahmadu sai aka wato arauhu suka goda suka nuna mishi an qad istuhmidu ilaihi bima akhbaru ku anhu ya gode musu ga abinda wato akan abinda sun ka bashi labari fi ma sa'alahum ga abinda tambaye su wa farihu bima atau min kitmanihim iyahu suka yi farin ciki da boyewar gaskiya da sun ka sun ka san tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bata ثم قرأ ابن عباس سيدنا عباس يكرنتا أشي آير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه كذا سمقوي فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كذا وانا رواية تيتا ابن عباس تو باين وانا كما أكوي وتا رواية إمام الضحاك دا أمر ابن دينار سوكو سنيو وتا رواية سوكتي كتب يهود المدينة إلى يهود ila Yahud, wato Yahudawa na Madina sun rubuta ma Yahudawan Iraq, ila Yahudul Iraq wal Yaman, sun rubuta tsakankaninsu, wa man balagahum ko, kenan sun da wanda zai isar musu da saƙo suke cewa anna Muhammadan laisa nabiyullah cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kace ma ƴan uwansu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane fa asbitu ala dinikum wallahi ku tabbata akan addinin ku na uwayenku wanda kun ka gada wa ajmi'u kalimatakum ala zalik ku hada kanku akan wannan an gane ni nahnu ahlu sawm mu ne mutanen da an mutanen azumi was sala da sallah wa nahnu awliya'ullah mu ne waliyan Allah kenan na gaskiya fa zalika qaulullahi ta'ala yafrahuna bima atau suna alfahari da abinda sun ka zo na cewa su ne mutanen sallah wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kenan ya'ni bima zakaru min as-sawmi was-salati wal ibada to kaga anan abin da ya sani hakuri ni kawo waɗannan riwayoyin guda hudu sai a ce to asbabun nuzuli ko ba asbabun nuzuli bane nan abin da muke son ku fahimta wasu riwayoyi an kawo su a matsayin asbabun nuzul wasu riwayoyi an kawo su akan suna da alaka ne da ayar ba don suna da asbabun nuzul ba cewa ta sabka akan munafikai yana yiwa ta sabka akan munafikai don munafikai suna dauki da wannan dabi'a alqur'ani ba ya sabka bane don saboda mutanen makka da madina kawai a'a kowa yake da mummunar dabi'a in aya ta zo to tana magana ne akan shi shi yasa aya guda za ya kawo sababin nuzul fiye da daya akan ta domin ta yi magana ne akan su yana yiwa mushkilolin sun faru aya ta sabka don ta bayanin su yana yiwa a'a malamai sun kawo don saboda ka san dalilin da yasa aya ta sabka kenan in mun ce ta sabka akan munafikai ya saba mari waye cewa ta sabka akan ahlul kitabi to in mun ka kalli aya ta farko sai mu ce akan ahlul kitabi ne amma in muka kalli aikin munafikai tun da alqur'ani ya tabbatar da shi sai mu ce to su munafikan aikin su ne ya dace da ayar shi yasa shi Abu Sa'id al-Khudri ya dauki wannan Ibn Abbas ya dauki na ahlul kitab saboda shi ne wannan in kuma muka ce sun rubuta wannan sai mu ce ah ta dace da su domin abin da suka yi ma juna wasiyya ne ina fata kuna fahimta ta to kada wani zai ce maka an ce ta saka akan wannan shi kuma Marwan da yayi tambaya ya tambayi Ibn Abbas ya tambayi Abi Sa'id al-Khudri shi yasa ibnu hajar al-asqalani yake cewa babu cin karo dan wannan amsa ibnu abbas da amsa ta abu sa'id al-khudri duka bu karo jumla ba ko an ce munafikai ko an ce ahlul kitab dukkan waɗannan ayoyin suna iya gaskatuwa akan su to dan haka ƴan uwa musulmi muna cikin zamani wanda yake akwai matsala sosai menene matsalar da muke fama da ita akwai mutanen da suke cewa sai sun rike alqur'ani shi kadai ba tare da wani abu ba kawai alqur'ani shine Allah ya sabkar ba su so su dauki fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dauka fasarar sahabbai to inda suke son su yi suka ga hadisai sai su ce wanga hadisi ya ce kaza wanga hadisi ya ce kaza to in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanga magana ya za a iya cewa faɗi wannan magana wata rana ma na biyo ina jin ɗaya daga cikin su yana bayani yake cewa idan mutum ya faɗi magana biyu suka ci karo da juna ni ka ɗauke shi kaga makareci ko ya ce to sai a ce maka annabi ya yi magana kala kala iri ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har magana arba'in to mi ka ɗauki annabi wai abin da yake son ya ce lokacin sallar juma'a an ce a cikin juma'a akwai wani lokaci wanda ba a mayar da addu'a to sai malamai suka yi maganganu daban-daban to kaga da maganganun da malamai suka yi da hadisai sai cakuɗe ce magana arba'in alhali ko kowa kirdado ne yayi ba nassi bane kuma in an ce wanga hadisi ya ce kaza halasna daga baya ya ce abu kaza haram ne ba mamaki bane Allah da'ima annabin shi wahayi farkon musulunci abu kaza halas ne daga baya kuma zai ci kaza abu haram ne kamar yadda waɗansu ayoyi da sun ce ayi wani abu daga baya suka ce a daina wannan shine muke son mutane su fahimta Allah ya ganar da mu to fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kada ka sa tsammanin waɗannan za su tsere ma azaba don kaga mutum na cin masarar shi a duniya an gane ni ma'ana yana cin kare shi babu babbaka ko yana cin masarar akumundu kamar yadda ake cewa da Hausa cin masarar akumundu shine mutum ya canye har toton gaba daya ko ko waɗansu suna yin abin da suka ga dama cikin duniya fala tahsabannahum bi mafadatin min al'azab kada ka sa tsammanin za su tsere ma azaba dan kaga Allah ya kyale mutane ba haka nan bane shi yasa Allah ya bayani wannan cikin ayoyi da dama wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولهم عذاب أليم سننكم سنة عذاب ميرتري الله يسلم سألت ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير malaman balaga suka ce taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr wato a gabatar da abin da ya kamata a jinkirta to wannan yana nuna cewa mafi yawancin lokaci to an sha makance abin asalin maganar ana iya cewa mulku samawati wal ardi lillah mulkin sammai da kasai na Allah ne to amma da anka ce walillahi sai anka gabatar da wannan suna Allah aljaru wal majrur to wannan yana nuna cewa na Allah ne shi kadai shi yasa zaka ji malamai sun ce walillahi ga Allah ne kadai mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa yake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga komai ina fata an fahimce ni kenan wannan mulki na Allah ne na sammai da kasai tafiyar da su ga Allah subhanahu wata'ala yake Allah shi yake tafiyar da komai wani yana ita to ai an ce wani yana da mulki tunda muna jin an ce wane yana mulkin wuri kaza wane yana mulkin kasa kaza kuma an ce mulku samawati wal ardi na Allah ne ko ba haka nan bane to me dalili a'a duk wanda ka gani da mulki Allah ne ya bashi an gane ni qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير duk wani mai mulki a duniya Allah ya bashi menene ke nuna cewa Allah ya bashi saboda Allah na amshe mulkin ba cikin lokacin da ya so ba shi wannan mutumin ko ba karan bane a duniya ana kudeta ko ba a kudeta wannan shugaban kasa na yace mu sojoji ku zo ku mini kudeta kaga ba cikin yana so ba mutum yana shugaban kasa ya mutu sai a aza wani shugaban kasa kaga ashe da ba mulkin na Allah bane da wannan mulkin bai taso daga gare shi bai zo zuwa ga wannan to sai malamai suka yi magana kan wannan aya biyar sa Allah ka walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai waɗansu malamai suka ce wannan aya tana raddi ne ga waɗanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne mu kuma mawadata ne sai aka ce a'a lillahi mulku samawati wal ard duk abinda a cikin samai da kasai mulki ne na Allah kuma Allah mai iko ne akan komai ku ne kuka jahilci wannan ku kuke son ku yaudari jahilai kuna cewa Allah subhanahu wataala talakkani an gane wannan waɗansu malamai suka ce a'a anan tana magana ne akan ahlul kitabi ana tsoratar da su duk wanda yake aikata mummuna aiki da munafikai da aka yi zance to lillahi mulku samawati wal ard wallahi duk wani munafiki da ahlul kitabi da kafiri da shaytani su san cewa mulkin sammai da kasai na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai radda Allah subhanahu wata'ala ya tashi kama ku ba za ku tsere ma Allah subhanahu wata'ala ba an gane wannan waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya cikamakon bayani ne an zo ne za a tsaya a shiga wani bayani waɗansu malamai suka ce a'a ba cikamakon bayani bane wato ana son a shiga cikin bayani mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nawa ne na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to ga misali na ikon shi sai an ka zo za a yi bayanin shi waɗansu malamai suka ce to ai babu matsala yana yiwa mutum yanzu ya tsaka tsakiya in in daga bai ma magana kana ji idan kuma mutumin da yake baya gare kai ma magana ai kana ji ko ba haka ba ma'ana wannan aya ta cika bayani kuma ta bude bayani ma'ana ta cika bayanin ayoyin da suka gabata na cewa Allah zai yi azaba ga duk wanda ya saba mishi kuma Allah yana da iko akan komai to kuma ga wani misali daga cikin mulkin sa sai zama to aya aiki biyu take yi wannan kuma ni ina ganin dai insha Allah ta'ala yafi بسم الله مالا إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار wannan aya akwai hadisi wanda yake ya tabbata a cikin wato ibnu khuzaima ya ruwaito shi ya kawo shi a cikin littafinsa wasu daga cikin wato tabi'i da ko sahabbai don an yi riwayar daga waɗansu daga cikin sahabbai sun zo inda ummuna aisha radiyallahu anha suka tambayta ba mu labarin mafi mamakin abin da kike iya tunawa tsakaninki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda in ka zamna tare da mutum muna gani kamar ko yanzu in mutum ya zamna tare da wani babban mutum in ana son tarihi shi a ce ba mu labarin wani abin mamaki daga rayuwar wani ko ba ka nan bane to waɗannan sai suka yi tambaya an gane ni da suka sai tambayi Aisha radiyallahu anha mi tace da su sai ta ce musu daga cikin abin da nake tunawa da shi na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bani mamaki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ya tashi da ya tashi sai ya daddabe ni ya ce mini yake Aisha ina son ki yi mini umurni ki bani dama in bauta ma ubangiji na kaga muna abin da muke tunani tsakanin mata da miji babu zancen ka ce ma mata ka yi min kaza ko ka bata shawara da abin da ya shafe ka da abin da bai shafe ka ba da abin da ya dace ka tambaye ta shawara da abin da bai dace ka tambaye ta shawara ba da abin da a haƙƙin ta to duk gaba ɗaya can yi wani mutum yake yi wai shi ba a yi tambaya ta abin da zai yi kaga mutum ya sai da kayan mata tai kuma ba ta da izinin ta yi magana haƙƙin ta ne ina fata ana fahimta ta to dibo daren ta ne bai son ya kwashe lokacinta gaba ɗaya a matsayin shi na annabin Allah wanda ya fi kowa duk duniya ya fi kowa matsayi amma bai tashi ba kawai yana sallah balle ta mai magana ce ke ni ba ni son irin wannan abin ga ana shiga cikin rayuwa ta ha ni ban auren mu mace ba dan ta zo ta tambaye ni wani abubuwa in ke ga kina iya wace zamana in ke ga baki iya ki sanin inda kin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kina mini izini dibo ko gobe in kana son a baka abu kada ka nuna ma mutane su baka ce don Allah ina son a taimaka ni mi an ra'ayinka wani da Allah mi an ra'ayinka ina so in tashi in je ne in dawo amma in ka ce kai zan je ne in dawo to yana yawa ba za a baka ba to kaga da yace mata shin ina buƙatar ki bani dan lokaci ki taimaka min da lokacin ki in tashi in bauta ma ubangiji na kaga ta san ashe tana da kima a wajen shi ba za ta iya hana shi ba amma kuma sai ya roke ta sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene zai sawar mi zai hana ni in kison abin da kake so kaga da yake ya tambaye ta cikin mutumtawa da darajantawa sai ta ce mi zai hana in so abin da kake so kuma bauta Allah kai da kake son ka bauta ma Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da ya tashi sai yana qiyamul layli yana kuka yana kuka tace hawaye sai da suka sauka akan shimfida suka sauka a cikin daki har daki gaba ɗaya cika da hawaye ma'ana tana son ta nuna hawayen suna da yawa bayan wannan sai Bilal ya zo zai yi kiran sallah sai yazo iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abacci ke bai na kuka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka kana kuka eh kana irin wannan ibada kana dare mai tsawo kana ibada kana wahala kuma kana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mi zai hana in yi kuka alhali kuma mi zai hana in gode ma Allah alhali ko Allah ya bani ni'ima babba kenan kai da Allah ya bani ni'ima mai girma kai kamata ka fi kowa gode ma Allah kai da adda ilimi kai kamata ka shiga gaba wajen aiki ko ba haka nan bane kai da Allah ya ba mulki kai ya kamata kai tsaye a yi ma Allah aiki wanda Allah ya ba dukiya shi ya kamata a gani gaba wajen bauta ba Allah subhanahu wataala sai mutane su yi sallah eh an kaga mai kuɗi sahun warko talaka shi ma sai shi bi don ganin zai yi zai yi asara bi bai samu duniya ba bai samu lahira ba amma in ya zama to mai dukiya ya ja da baya sai kowa ya ji tsoron taimaka ma addini da dukiya tai in ana ganin manyan mutane gaba cikin addini to kowa zai so addini shi yasa yana daga cikin wayo in kana son ɗiyanka su yi aiki kai ma yi ja su ku ta yi gona in ka zo ka ɗauki kalme to in gaura za a yi wani ba zai nuna ba amma ka zo ka ba kowa kalme ka saro mai mugun ya hawaya ka ce mai ku ta zuwa gona da sun zo babu wata babu wani aikin da su yi illa ai wace wace a dawo kai ya kamata ka shiga kai malami shiga gaba a ganka sai mutane su yi wannan shine da'awa ta annabawa shine abin da ya kamata mu aikata a gane mu gaba cikin aikin addini amma ba a gane mu baya baya muna son duniya ko mun fi ma mutanen da suke jahilai son duniya to wannan ba zai sa wa addini ya ci gaba ba an gane ni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ce an sabkan mini wato a wannan dare waɗansu ayoyi wailul liman lam yaqra'aha wa lam yatafakkar fiha azaba an gane ni ta tabbata ga mutumin da ya karanta waɗannan ayoyi wa lam yatafakkar fiha kuma bai yi tunani ba game da al'amarin waɗannan ayoyin waɗannan ayoyi ne ga sunan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar kaga ashe in kana jin larabci in an karanta waɗannan ayoyin ka tsaya kai tunani ko ba haka ba in ba ka jin larabci in malamai sun kai fassara ka tsaya kai tunani to bari ku ji abin da ayoyin suke cewa sai Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard haqiqa a cikin halittar sammai da kasai in an ce halitta samar da su wa ya samar da samai da kasai lokacin da babu su Allah subhanahu wataala sannan kuma wa ya daidaita halitta su suka zamanto irin yadda suke yanzu ba wai halitta ɗaya ba Allah subhanahu wataala wa yake tafiyar da su ana kullum turawa da masu bincike suna gano waɗansu hikimomin da babu Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa ikhtilafil laili wan nahar da sabanin dare da yini shine ikhtilaful laili wan nahar canzawar dare da yini da yawa daga cikin masu tafsiri ko kuma malamai sai ka ji suna ɗaukar dare da yini akan matsayin abu guda domin an ce ikhtilaful laili wan nahar sabanin dare da yini ba a ce ikhtilafatul laili wan nahar ba to amma alhali a cikin larabci mufrad abu wanda yake guda in an ka danganta shi zuwa ga ma'arifa abin da yake da alif wal lam to zai koma gaba ɗaya abubuwa masu yawa yanzu in nace an-ni'ma me yake nufi ni'ima ɗaya ko ba haka nan bane to to amma yanzu in nace ni'matullah ni'imomin Allah shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah kaga nan ba a ce an'umillahi ba domin a nuna maka mufrad in yazo zuwa ga ma'rifa jam'i yake komawa to al-lailu ma'rifa ne an-naharu ma'rifa ne ikhtilaful laili wan nahar dukkan sabanin dare da yini da abin da yake faruwa a cikin su dare da yini suna da sabani ta hanyar wannan zai zo wannan yazo bayan shi تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا كما ألا يافتا إن يتأيدا ستك الدنيا باب وندي إسيكا وإيرك تكنسو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إن الله يتشم دريس أياه وإس شكاورانا إن الله يتشم رانا تطايا وإس شكاو تنجي a duniya akwai inda wata shidda ake yi ana dare wata shidda ake yi ana yini akwai inda dare ya fi yini tsawo ko ba kadan bane akwai wajen kasashen rasha awa goma sha hudu zuwa awa goma sha shidda duk cikin rana ake yin su awa shidda ne ake yi cikin dare ko nan turai in ka tsaye nan faransa kusa sai ka iske wani lokaci dare ya yi tsawo kwarai yini ya yi takaita ko ko wani lokaci yini ya takaita dare ya zan dan kadan lokacin azumi ma sai an sha wahala to wani na tattauna waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala nan kenan malamai sun kalli ikhtilaful laili wan nahar tulan wa qasran wajen tsawon su da kuma wajen rashin tsawon su gajirta su shi yasa Allah ce yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl amma Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo yace to da an kace ikhtilaful laili wan nahar dukkan sabanin da a cikin dare da yini wa yake da shi Allah subhanahu wataala to ga duniya fiye da aksiyon miliyar bakwai suke faruwa tun da ɗan adam yanzu an ce mu miliyar bakwai biki ko to kowane ɗan adam zai yi wani abu wanda saɓanin abin da ya baro ko ba garan bane to ikhtilafun laili wan nahar mutun nawa suke mutuwa a minti daya mutun nawa su ake haihuwa a minti daya ikhtilafun laili wan nahar mutun nawa za a haifa da rana mutun nawa za a haifa da daddare Allah subhanahu wa ta'ala ya san su mutun nawa zai kaskanta da rana mutun nawa zai kaskanta da yini ko ba ganin bane ana yau kana shugaban kasa gobe ko da aka waye sa sai a ce ba kai ne shugaban kasa ba wane ne ka wannan sabani Allah ikhtilaful layli wan nahar wani yana nan yini yana da tsawo gare shi wani kuma yini bai da tsawo gare shi in kana talaka to duniya awa guda taka da ta mai kuɗi ba ɗaya suke ba wani zai iya cewa to me bambancin su akwai bambanci bambancin nasu ba wai dan saboda wannan zai yi awa 25 ba wannan a'a in mutum na cikin sauƙi yana cikin jin daɗin rayuwa to sai shiga lokacin duniya baya gudu gudu yake yi amma mutumin da yake cikin tsanani sai shiga lokaci bai gudu wannan shi yasa mutumin da yake da ɗan kakare kun san ɗan kakare akwai wani ciwo da ake ce ma ɗan kakare ciwon warce ko ba haka nan ba billahi allazi la ilaha illa huwa in mutum na da shi dare guda ganin shi kai kamar kwana goma ne ko ba haka nan bane amma kai da baka da wannan ciwo in ka ci abinci ka cika cikinka tab da ka zo ka kwanta ko da aka ce Allahu akbar sai subhanallahi kai haswahiya ta waye wallahi mai dan kare shi wallahi lokacin nan da kake tashi hankali shine ikhtilaful layli wan nahar Allah ya sa wani cikin tsanani Allah ya fiddo wani wani na shugaban kasa wani ya zan dan kasu an yi kudeta sai a kai wanga gidan kaso wanga shi ko ya zan president gidan wanga ana wayo mo yo kamo ina baba ka azo sun kashe shi gidan wanga ana tana jin dadi cellular president chef de l'etat an sabke wanga an hauda wanga shi yasa akwai bambanci tsakanin dare da yini na talaka da na mai kuɗi ta hanyar ko kuma wanda yake cikin sauki da wanda cikin sarari ɗaya daga cikin shugaban daulolin musulunci shikenan yana da mata to shikenan abdulmalik ake kiran shi mata ta ko da ya zo ta liƙe ɗaki kun san abin da ke faruwa gidajen manyan alaɗe san shi mutum ya ba mutane azaba nan cikin gida ne ya ta ya zo ya iska shi ma ana jira ne a ba shi tashi azaba ko da ya zo gardikor bakin su inda za su tsaya masu tsaron mutum ai suna tsare bakin kofa gida ko ko suna shiga har ɗakin ka tare da matarka shikenan ya sallame da su ko da ya shiga sai zo iska can ɗakin da take kwana ta liki ta kulle ta yi kuncinta to shine yake kawo waɗannan baitutuka yake cewa la as'alullaha taghyiran lima sana'at namat fa asharat aynayya aynaha fallailu atwalu shay'in wa fallailu atwalu shay'in hina afqiduha wallailu aqsaru shay'in hina alqaha yace la as'alu Allah taghyiran lima sana'at bazan roki Allah ba ya canza mini abin da ta aikata ta kama bincin ta da su har safiya ta wayi na ta ta ta yi bacci ta kulle daki fa asharat ainayya ainaha idanunta sai suka hana ma idanun bacci kenan su sun tai sun yi kwana ni ku su hana min bacci fallailu atwalu shay'in hina afqiduha dare yana da tsawo gare ni shi an mafi tsawo lokacin da bani tare da ita wallailu aqsaru shay'in hina alqaha kuma dare mu shine an mafi gajarta gare ni lokacin da ke tare da ita kaga in kuna tare da matarka sai kaga dare ya zanga jere ladan yayi maka aibi yayi maka kiran sallar subahin da wuri amma in kuma ba ku tare sai kaga dare yayi tsawo an gane wannan ikhtilaful layli wan nahar kinan la ayatin cikin halittar sammai da kasai da canzawar dare da yini akwai ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna wato ƙudura Allah waɗanda suke nuna cewa akwai Allah subhanahu wata'ala amma ba ga kowa ba li'ulil albab sai ga ma'abuta hankulla ma'abuta hankulla su kaɗai ne suke gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan don saboda hikima kuma su ji tsoron Allah su san cewa Allah nan ba a mai ta'addanci in an samu ta ni'ima ta duniya dan ka samu ni'ima ta ilmi don ka samu ni'ima ta kudi don ka samu ni'ima ta mulki don ka samu wata ni'ima daga cikin ni'imomi ba za ka manta da Allah subhanahu wata'ala ba haka koma saboda ni'iman nan da Allah yi ma kana kokarin ka ci mutuncin waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan ni'ima ba ina fatan kun fahimce ni to ulil albab kenan su waye ulil albab kamar wani ya tambayi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce allazina gasu wannan shine malamai suke cewa at-tafsirul muttasil tafsiri na hade wani lokaci in Allah kawo wata aya a cikin alqur'ani an gane ni to fassararta tana cikin wata sura can daban kuna fahimta ta wani lokaci in an ka kawo aya to ayar da za ta fassara ta tana tare da ita to in an ce muttasil shine suna hade wuri guda in an ce munfasil an rarrabe su to in aya ta zo ta wadda annan ta fassara ta to kinan suna tare ya za mu yi mu gane wannan da Allah ya ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin tati alladhina yu'minuna bil ghaibi al muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ina fata an fahimce ni kaga Allah subhanahu wataala ya ce su ne masu jin tsoron Allah ga sunan ina fata an fahimce ni inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada allah bihadha masala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin alladhina yanquduna ahda allah min ba'di mithaqihi وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كذا التفسير المتصل to nan da Allah ce la ayatin a cikin halittar sammai da kasai domin na al-ard lil jinsi ne muyi hatara as-samawati sammai jam'i ne to al-ard ha sai a ce kasai alhari ko ba a ce al-ardina ba ba a ce al-arduna ba jam'i na kasa babu cikin alqur'ani cikin alqur'ani Allah bai kawo jam'i na kasa ba kuma abin da ke nuna cewa ƙasan nan ba guda ba ce ƙasai guda bakwai ne to in an ka ce al'ar da ƙasa guda to sauran ƙasar guda shida waye yi su Allah sai malamai suka ce to nan al'alif lil jins akwai lokacin da alif wallamu tana nufin kowa da kowa wal asr innal insana kaga insana ba ce innan nasa ba innal insana lafi khusr sai an ka ce illal ladina amanu kaga jam'i an ka fiddo cikin wannan saboda jinsi ne كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الكتب شيء أبن أكي نفي إنا فاتن قفل شيني تونا الأرض سمي والأرض كسي أكي نفي دومين الله يتي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن daga ƙasa ma kuma irin su ne sab'a samawat sammai guda bakwai wa min al-ard daga kasa mislahunna tamkasu kasai guda bakwai kenan nan al-ard sai ka ce kasai saboda alif wal lam lil jinsi ce ina fatan kun fahimce ni la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah sune waɗanda suke ambaton Allah ambaton Allah ana yin shiri da abubuwa guda uku ana ambaton Allah da zuciya zuciya kai ta astaghfirullah cikin zuciya wadansu malamai suka ce a ba shi ake nufi ba ka tuna girman Allah ka tuna da Allah subhanahu wataala ko ba ka nan bane ka tuna Allah shi ke da iko akan komai ka tuna Allah shi ya halice ka shi ya cancanta ka bauta mai bai halitte ka ba don ka zo ka yi mashalo ka yi masha akai abin da ka gada ba zikirin Allah da zuciya kenan ka kalli abubuwan da Allah ya halitta da yadda duniya take karewa da yadda al'amuran rayuwa suke tafiya wannan zikirin Allah ne sannan kuma akwai zikirin Allah da baki ka ambaci Allah ka ce astaghfirullah ka ce subhanallah ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir zikirin Allah ne ko ba karan bane ko kuma ka karanta alqur'ani shi ma zikiri ne wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru zikirin Allah ne sannan kuma ana zikirin Allah da gabobin da Allah subhanahu wataala ya baka to wannan zikiri shine ba mutu ba mutu tunawa da shi mutun ya ambaci Allah da gabobin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya ake yi kai ma Allah biyayya jam'in sallar subahin cikin lokacin sanyi kai arwalla ana sanyi ka zo ka yi sallah tare da mutane zikirin Allah ne ka tuna Allah da gabbanka domin zuciya ta tuna cewa Allah ya ce ayi sallah gabbanka suka yi alwala suka zo masallaci zikirin Allah ne zikirin Allah ana yin shi da ni'imomin da Allah ya baka Allah ya baka dukiya ka gina masallaci zikiri ne domin sai da ka tuna da girman ubangiji sannan ka sa dukiya ka wannan wuri diyanka kai kokari kai musu tarbiyya ta addinin musulunci zikirin Allah ne domin sai da ka tuna da girma Allah kuma Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara sannan kai musu tarbiyya kuna gane ni dukiyar da Allah ya baka ko mulkin da Allah ya baka kai tsaye ma Allah aiki saboda ka tuna da girman Allah wani Allah ya bashi mulki bai yi ma Allah aiki ba wani Allah ya bashi mulki ya ma Allah aiki sai ka tuna Allah ya ce wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz wannan shi ba zikirin Allah subhanahu wataala ne alladhina yadhkuruna Allah qiyaman waɗanda suke ambaton Allah qiyaman suna tsaye ina fata an fahimce ni wa qu'udan suna a zaune wa ala junubihim sannan suna akan sassan su ma'ana suna kwance wannan shine malaman balaga suka ce husnul taqsim an kalli dukkan halin dan adam marmakon a ce allazina yadhkuruna Allah ala kulli hal su ne waɗanda suke abato Allah cikin kowane hali sai an kace waɗanda suke abato Allah ko tsaye ko zamne ko kwance to dan adam na wuce wannan wuri in dai mutum bai tsaye bai zamne bai kwance to kaka shiki kaga babu wani hali wanda yake ciki sai aka ce wato an kararrabe don saboda a nuna maka waɗanda ya halatta kana kwance ka rinka ambaton Allah ya halatta kana kwance baka da lafiya ka karanta alqur'ani baka sani ba ko ba za ka tashi ba wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suke wato tunani fi khalqis samawati wal ard a cikin halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ubangijinmu baka halicci wannan ba don banza ko don banna ko ko sakewa wai faqi subhanak sarki ya tabbatar maka faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azaban wuta to ƴan uwa mai abin nan ya nuna mai na'ura ya nuna mini lokaci ya matso to nan ya kamata mu dakanta amma insha Allah ta'ala tunda ayoyin suna da alaka da juna sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa za mu dauko da inna fi khalqis samawati wal ard sai mu yi kokari mu karasa ayoyin gaba daya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh